والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمين muka tattaba a wannan masallaci mai tarin albarka masjid ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau da rana alhamis 22 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda yi daidai da sha hudu ga wata kuma milaniyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu da shirin da hudu dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan a jiya mun gama tafsirin suratul fatiha yau ma za mu tashi suratul adiyat bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القلوب وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal adiyatu dabla na rance da dawakai masu sukuwa wal muriyati qadaha sannan masu tattauta da kofatansu wal mubirati subha masu kai hari masu kai farmaki a lokacin sallar asuba ba asar nabi na ba sai suka tayar da kura da ita wannan sukuwar tasu a wasatu nabihi jam'a suka ratsa tsakiyar taron makiya da waɗannan abubuwan hawan tasu innal insana li rabbihi lakanud lalle mutum dan adam ya kasance mai mutunci ne ga ubangiji shi wa innahu ala zalika la shahid kuma lalle tabbas shi mai shaida ne akan haka afala ya'lamu idza bu'thira ma fi al-qubur wa innahu al-mubdil khayr la shadid kuma lalle shi dan adam mai sa alkhairi ne so wanda yake mai tsanani afala ya alamu idaru zira mafin kubur ina ma a ce ya san abin da ke waruwa lokacin da aka bankaɗo abubuwan da ke cikin kabarurka wa musila mafi sulu aka kuma aka bankaɗo aka hito da abubuwan da ke cikin kiraza inna rabbahum bihim yawma idin da khabir lalle ubangijinsu a wannan ranar ya kasance masani ne a kansu Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka gani jiya cewa surorin da suke tasowa za mu gani surori ne wanda suna magana azaba suna magana wutan jahannama suna magana wutan suna magana tashin alkiyama suna magana azabar da Allah subhanahu wata'ala yayi tanadi ga duk wanda bai imani da shi ba da duk wanda bai karbi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba kasancewa mai yawanci ana yi makafarran makka ne magana saboda shi yasa za mu gani mafi yawancin surorin sun sauka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana maka kayan ya hijira ya zuwa madina shi yasa za mu gani mafi yawancinsu akwai ambatan azaba akwai gargadi da jan hankali da tsowa- da tsoratarwa a cikinsu sau da yawa Allah subhanahu wa ta'ala nan yaranci ya ce wal'adiyati dabaha walmurira subaha yaranci da dawakai wa'anda ake hawa a fita da su a tai da su yi yaki dawakai waɗanda suke karfafawa da suke masu ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala ya rance da su kamar yadda ya gabata mun faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da izini ya rance da duk abin da ya ga dama a cikin halittar shi amma kuma shi mutum bai kamace shi ba ko kuma shirka ne ya rance da wani abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad asharaka duk wanda yi rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba to yayi shirka a wani hadisin yace man kana haliman falyahlim billahi aw yasmut duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa wani abu ya kama shi na yin rantsuwa to ya rance da Allah subhanahu wataala ko kuma ya shiru yayi zama alkhairi a gare shi da haka rantsuwa da wani Allah wanda ba Allah ba shirka ne amma shi Allah subhanahu wataala yana iya yi rantsuwa da duk abin da ya ga dama na halittun shi shi yasa malaman tafsiri suke cewa duk abin da aka ga Allah subhanahu wata'ala ya rance da shi to abu ne wanda yake na yana da muhimmanci yana da ni'ima yana da muhimmanci a wurin shi shi yasa har yake manci yake rancewa da shi za mu ga anan Allah subhanahu wata'ala ya rance da dawaki ya rance da doki da doki abu sazance mafi inganci tare da cewa akwai sabanin malamai na cewa wal'adiyati wasu sun taikan cewa rafin mali wasu daga cikin malamai irin su ali bin abi talib sun tai da cewa kan rafin mali wishes su ya ce wannan sura ta sauka ne a badar a kan yakin badar ya ce su kuma lokacin da suka wuta yakin badar sun kasance bisa rafin mali suke doki ɗaya ne zuwa biyu ke tare da su daga lokacin da allah subhanahu wata'ala ya ce wal'adiyati tamha Ali ibn Abi Talib ya ce yana nihin raƙuma amma ibn Abbas da sauran malaman sahabbai sun tai kan cewa Allah subhanahu wata'ala yana nihin da doki saboda siffofin da ya gayi na nan gaba wanda mafi yawanci suna tattaruwa ne akan doki kuma suka ce surar ta sabka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata tawaga yaki da ya tura wannan tawagar yaki sai suka kasance sun dade sun yi kusan wata guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da labarin su sai ya samu damuwa munafikai a cikin garin Madina sai suka dinga zowa suna ce ma suna in sun ga wani wanda dan uwan shi ya tayi wannan yakin ba a san halin da ake ciki ba, babu labarin su sun kai wajen yakin koko ba su kai ba duka babu mai wannan labarin sai Allah su ba sai munafikai suke munahici in sun ga wani wanda dan uwan shi ya kai cikin wannan tawagai sai su dinga kuskus su dinga hira suna cewa dan uwan nan nashi an kashe shi shi bai da ma labari an kashe dan uwan shi shine Allah subhanahu wataala ya saukar mishi da wannan da wannan sura wal adiyati dabha fal muriyati fadaha fal muriyati subha Allah subhanahu wataala ya saukar mishi da ita dan ya kwantar mai da hankalin shi da san cewa wannan tawagar da ya tura wannan rundunar da ya tura suna nan lahiyar silau suna can suna yi tayin aikin da ya aika su da shi a ƙarƙashin wannan ne ibn abbas da mujahid da katada da sauran malamai suka ta kan cewa al'adiyya ta a cikin wannan surai yana nihin dawakai wasu kuma daga cikin malamai sun ce abin da ake ni da al'adiyya lokacin da ake hawan abubuwan hawa daga mina a ta muzdalifa daga musdalifa a ta wajen jiwa daga wajen jiwa shedan a dawo mina kenan suka ce ana an sabkar da ita ne kan wannan tahiyyar da alhazai suke yi lokacin sun kasance suna yin ta ne a bisa dokuna ko kuma bisa abubuwan hawan sarakun mako jirgin allah subhanahu wata'ala ya rance da waɗannan dabbobin saboda abin da suka tattaro na ni'ima tare da su allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa yana yana cikin zana mu ni'imomin da yayi mun ya zana mu da cewa wal khayra wal bihara wal hadira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu yace da dawakai da jakuna da sauran abubuwa yace duka ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi yace litarkabuha wa zina dan mu hausu kuma mu dinga kwalliya da su saboda a lokacin ko ba a lokacin su ba ko a yanzu zaka gani a masarauta yana cikin abin da ake kwalliya da shi doki ko a yanzu zaka gani sai wanda ya kai ya kawo da ke iya mallakar doki saboda yana da tsada yana da kima yana da muhimmanci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya rance da su a cikin wannan sura yace wal adiyati tabha ai ya rance da waɗannan dawakan masu waɗannan dawakan masu gudu masu kasta wuta da kowatarsu suna gudu sabon gudu da karhinsu idan kowatarsu ya fi juna wuta tana ballowa wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce idan kowatarsu ya fi duwatsu ne tsabar karhinsu da gudun da suke yi za ka gani wuta tana ballowa kenan dawakai suna da karhi kuma sun kasance su ne abubuwan da ake yaƙi da su allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa balmuriyati qadaha kenan su ne masu kyasta wuta da kofatarsu tsananin karhi tsananin gudunsu tsananin gudun doki idan yana gudu gudu ya kai gudu kawo shi suna bugun shuna idan doki ya kai doki wannan lokacin ka kowatar shi idan ya haɗu da ɗan shi wuta tana ɓallowa ko kuma in ya takkaka za ka gani wuta tana tashi allah subhanahu wa ta'ala ce wal mubira subha ya rance da waɗannan dawakan masu kai farmaki da asuba wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce kai farmaki da asuba ne saboda shine yayi yawa mafi yawanci idan za a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi zuwa yaki yana wuta ne cikin dare kayan ya kai garin da zai zuwa asuba ta maso lokacin da ya kai garin in ya ji kiran sallah zai tsaya ba sai yake su ba in kuma bai shi kiran sallah ba kenan ba su imani ba sai ya waka musu sai ya kai musu farmaki shi yasa samu gani har a bisa yanzu har a zamanin yanzu mafi yawancin strategy ta zuwa yaki zaka gani ko hare-hare da ake kawowa zaka gani mafi yawanci ana kawo su ne cikin dare gab da lokacin asuba shi yasa Allah subhanahu wataala ce fal mughirati subha su ne waɗannan masu kai farmaki a lokacin sallah asuba lokacin da abokin adawa yake can yana kwance duk lokacin da mutum yake gadi ko ya kai yake santinar ko yake wani abu ya cika dare ko da zai kai sai to idan lokacin asuba ya zo hikima Allah subhanahu wataala zaka gani akwai wata kasala da take sako mishi dan wannan lokacin ya zo zaka gani bai da karhi bai da nishadi in ya kasance tsaye yake tun kare 12 na dare to lokacin da aka ce ma wata kare hudu ta yi zuwa kare da za ka gani ya nemi ya yi zama za ka gani yanjadi na neman ya ja shi sai ya daure ne zai iya kaiwa asuban da shi yasa mafi yawanci masu kai hari suke yin amfani da wannan damin lokacin asuba lokacin da abokin hamayya yake kwance yake kwance yana hutawa a lokacin sai ya ji yaki kayan ya tashi kimsa an riga an farmashi sai ka gani an ci nasara a kan shi shi yasa za mu gani ko a yanzu a nan kasashen mafi yawancin harin da ake kawo mu masu tsaronmu so zawa da poliskai da jandarmu za ku gani mafi yawanci da asuba ne mafi yawanci cikin dare ne gab da asuba sai a zo a kawo musu wannan harin allah subhanahu wata'ala ce ya rance da waɗannan dawakan wa'anda suke kai farmaki da su da wa'anda ke musansu da su da mayakan da ke musansu suke kai farmaki lokacin asuba ba a tsarna biyu na fa'a idan suka kai wannan farmakin sai su tara kura malaman tafsiri sun ce na ƙashi ne wannan kurai da tawaga rundunar soza rundunar yaƙi wadda akwai dokuna da mayaƙa a cikinta idan suka ta yi gari da asuba suna kutsa wannan garin za ka gani kura ta tashi suna ta da wannan kura allah subhanahu wa ta'ala ya rance ya ce ya rance da waɗannan dawakan da mahayansu wa'anda suke ta da wannan kura idan sun je yaƙa abokan hamayya fawasat nabi jama'a kuma suke ratsa tsakiyar taron jama'a suke yirgitsa wannan taron na mutane Allah subhanahu wata'ala duka waɗannan abubuwan da ya zaɓi siffofi ne na waɗannan dawakan da Allah subhanahu wata'ala ya rance da su yace su ne masu kasta wuta da kowatansu su ne masu kai hari a lokacin sallah asuba su ne masu tada kura su ne masu tada kura a inda suka kai aki inda suka yi wannan farmakin kuma su ne masu ratsa tsakiyar mutanen da suka kai ma waɗannan far- farmakin masu ratsa tsakiyar rundunar eh, rundunar yaƙi duka ba don koyi ba Allah subhanahu wata'ala ya shiri da wannan rantsuwar ne saboda akwai dalilin da ya sa yi wannan rantsuwa a gaba zai gaya mu ya ce innal insana da rabbihi laqanun lalle tabbas na rance da waɗannan dawakan masu yi masu waɗannan sukukun masu kai farmaki lokacin asuba masu kyasta wuta da kowatansu masu rada tsakiyar rundunar yaƙi masu tada kura su tada kura a yinin yaƙin nan lalle mutum ya kasance mai kafirce ma ni'imar ubangiji shi Allah subhanahu wata'ala da ya ga dama tun farkon sura zai zo mamu da cewa innal insana bi rabbihi laqanun saboda shi Allah subhanahu wataala yake so ya bamu labari a cikin wannan sura amma bai wara da haka nan ba sai ya rance mun da wasu abubuwa wanda mun san su kuma ya sifanta mun da sukofin da duk wanda ya san wannan dabbobin ya san suna da waɗannan sukofin kuma ya gayi wasu halaye wanda halayen mutanen ne a lokacin kuma har ya zuwa yanzu na cewa ga yanda suke shiga su yaki ya ce lalle tabbas bayan ya yi wannan rantsuwar ya ce innan insana da rauni da rauni kenan wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rance da shi amma za ka ba mutum labari ne ka yi ta mai rantsuwa ka rance mishi ka rance ka rance zai yi zaune ya ji mi za ka gaya mishi bayan wannan rantsuwar mi yasa kake ta yin wannan rantsuwar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya rance da waɗannan abubuwan ya rance da su da sukofi ya gaya mu sukofinsu sai ya ce lalle tabbas dan adam ya kasance ne rabbi da rabbi ga ubangijin shi mai butulci ne dan adam ya kasance yana butulce ma ubangijin shi saboda dan adam mafi yawa bai gode ma Allah subhanahu wata'ala a bisa ni'imar da ya yi mishi tunda kamar yadda muka gani waɗannan surorin sun sauka ne a makka kuma Allah subhanahu wata'ala yana yin magana ne ga kafiran makka a baya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu alamtar kai muku ala rabbuka bi ashabil fil ya zo da ilafi ƙuraishi wanda ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya makafarran makka suna kafarrai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu waɗannan ni'imomi amma tare da haka nan duka suka ƙi imani da manzan shi wanda ya turo musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kare kafarran makka tare da cewa ba su yi imani da shi ba ya turo mu'jiza ya turo tsuntsaye suka zo suka kori wa'anda suka zo ya kasu tawagar abrahama ta zo wadda ba su iya yin komi da ita ba su iya tunkara ta masu yaƙe ta ba san yadda za su yi suka hita daga gari suka bari suka bar su ya zo da niyyar rusa ɗakin allah allah subhanahu wata'ala ya turo tsuntsaye suka kore shi ya turo tsuntsaye suka hallaka shi da shi da rundunar shi baki ɗaya wannan ni'ima ce wadda allah subhanahu wata'ala ya yi makafaran maka tare da cewa a lokacin ba ma turo manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba haka kuma Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin suratul quraish a cikin suratul quraish da ilal quraish ya bamu labarin yadda Allah subhanahu wataala ya amintar da su daga yin tsoro da sun kasance mutane ne wanda suna yin tsoron su yi motsi ko yaya yake a kai musu farmaki ba su iya huta kuma inda suke waje ne wanda babu noma ba a noma babu wani abu sun kasance a cikin yunwa Allah subhanahu wataala ya amintar da su ya ba su damar yanzu suna iya tsaye da su daidai inda suke so saboda ana ganin girman ɗakin Allah ana ganin su mutanen da ke kula da ɗakin Allah ne ana girmama su babu mai tarar su idan sun yi ta balawo babu mai neman su da sharri haka kuma babu mai zowa ya kawo masa hari a inda suke wannan ita ce ni'ima ta bi da Allah subhanahu wata'ala ya musu ya amintar da su daga tsoro suka kasance babu su da wata fargaba ba su da wani tsoro sukan wuta a ɗari su ta inda suke so harkokin kasuwancinsu babu mai tarasu aka sukan wuta lokacin zahi su ta inda suke so harkokinsu na kasuwanci babu mai tari su ya kwace masu kaya allah subhanahu wata'ala kuma ya ce wa al'amahu minju kuma ya ciyar da su daga yunwa sun kasance da suna cikin matukar yunwa allah subhanahu wata'ala ya musu buɗi ya musu fatahi ya musu ni'imomi shine Allah subhanahu wata'ala ana yake kaya mu cewa innal insana li rabbihi lakanun lalle shi dan adam ga ubangijin shi mai yin mutunci Allah subhanahu wata'ala yayi mu ni'imomi wanda da zamu kira su ba mu kira amma zaka samu tare da haka nan mutane suna kafirce mushi mutane ba su biyan haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala zaka ga mutum Allah subhanahu wata'ala shi yan mai arziki ko da ya tashi gidansu baban shi ba mai kuɗi ne ba kakan shi ba mai kuɗi ne ba amma shi ya ware kasuwancin shi da yarda Allah Allah subhanahu wata'ala ya sa mai hannu ya yi kuɗi kuɗi wanda suke ba 'yan kaɗan ba amma tsabar mutunci na ɗan adam sai ka gani ba wai ya yi nafila ba a'a haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya sa akan waɗannan kuɗin ma bai iya tsawa ya huta su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya cewa lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala sai da ya rance kuma da ya rance ya zo ya ƙara da in wanda ta dauke da ce balarabe idan zai magana ya ce inna to yana tabbatar ma da cewa lalle wannan abu babu shakku a cikin shi wannan abu tabbas ne innal insana li rabbihi lakhanun lalle shi dan adam ya kasance mai butulci ne ga ubangiji shi shi yasa zamu gani haƙoƙi da yawa da Allah subhanahu wataala ya dora akan mu ɗan adam Allah subhanahu wataala da ya tashi sa wannan amana Allah subhanahu wataala yana ga mu cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al-insan Allah subhanahu wataala da ya tashi ba da wanga amana ta addini shi ya gwada ta ga sammai da ƙasai in sun karɓa ba su karɓa ba ya gwada ta ga duwatsu ba su karɓa ba sai ɗan adam ya karɓa amma tare da haka nan za ka gani ɗan adam mai zalunta kan shi ne bai cika cika waɗannan haƙoƙin ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle shi ɗan adam ga ubangijin shi mai yin mutunci ubangijin shi wanda ya halicce shi wanda ya samu shi ji wanda ya samu shi gani ya ba shi lahiya ya ba shi ƙahu ya ba shi hannuwa ya ce mushi ya yi ibada ya ce mushi ika za kakka yi kaza wanda a hannun shi shirye shi take a hannun shi hitar da hitsarin shi yake a hannun shi hitar da bayan garin shi yake a hannun shi ta yadda jinin shi a cikin jikin shi yake amma tare da haka da tsaba mutunci na ɗan adam allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarce shi da abu ya ƙi yin wannan abu ko kuma ya zo da abun ba yadda ya kamata ba ko kuma a ce kai ya yi ya je ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ce dan ni kam dan adam ya kasance mai butulci ne akan ubangiji shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa innahu ala zalika lashahid kuma lalle tabbas shi dan adam akan wannan mai shaida yau dukkan mu muna da shaida dukkan mu muna shaida cewa lalle muna butulce ma Allah dukkan mu mun sani ba mu sani ba mun furta ba mu furta ba amma halinmu da aikin da muke yi duka yana nuna cewa muna kutunce ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai ma ni'ima ya ce ga yanda za ka yi da wannan ni'imar Allah subhanahu wataala ya gaya mu yanda ake gode mashi da ni'imomi kuma ya ce la'in shakartum la azidannakum idan kuka gode zan ƙara mu Allah subhanahu wataala ya koya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda ake gode mu da mu Allah amma yau mu kalli lamarin mu gani mu diba da kanmu mu yi makan mu hisabi da mu muke gode mu da mu Allah da abinda Allah subhanahu wataala yake so da abinda manzon shi ya koya mu da abinda manzon shi ya umarni ne muke yi duka zaka gani sai wanda Allah subhanahu wataala ya tausaya mu amma mafi yawanci dan adam lokacin da yake dagawa lokacin da yake ƙara mutunce mu Allah duk lokacin da ya gane shi cikin ni'ima ya gane shi cikin wadata Allah subhanahu wataala na cewa innal insana yatama an ra'ahu staghna zaka ga yace dan adam yana jiji da kai yana daga kanshi ba dan komi ba an ra'ahu staghna saboda yana ganin yana da arziki ya wadatu ya wadatu daga wasu abubuwa ya wadatu daga kuɗi ya gani yana da kuɗi bai da bukata ga kowa bai bukatar wani abu ga kowa za ka gani yana daga kai yana jiji da kai Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle mu ɗan adam masu shaida ne a kanmu a kan cewa lalle muna mutunce da shi kuma da za mu kalli halayen mu kalli ɗabi'unmu za mu gani eh lalle tabbas muna mutunce mu ne mu Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane guda uku wa'anda sun kasance daga wasu mutane ne wanda suka gabace mu wanda hadisin yana da tsawo labarinsa yana da tsawo amma za mu ga shi a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kuturu ne da da makawo da kuma al'abras wanda yake da yake da suna zabaya Allah subhanahu wataala duka ya jarabce su da wannan Allah subhanahu wataala dan ya karantar da mu dan ya saukar da ayar shi a ban kasa sai ya turo musu mala'ika dukansu kowane a cikinsu mabukaci ne kowane a cikinsu talaka ne bai da komi ya zo wajen nawarin wanda shi ne kuturu ya ce mushi mi kake bukata ya ce yana bukata allah subhanahu wata'ala ya yayi mushi wannan cutar ya ce me yake bukata na dukiya ya gayi nau'in da yake so na dabbobi aka ba shi mace da namiji aka sa albarka a ciki shi ma wancan zabaya aka yi wurin shi shi ma aka ce me yake so yace yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mishi wannan cutar Allah subhanahu wataala ya yi umarni da wannan mala'ika ya bashi ya taba shi wannan cutar ta ta warke bai da ita ga jikin shi kuma aka roke shi shi ma me yake so na ni'ima na daga cikin dabbobi ya zabi sunfin da yake so kalar da yake so aka bashi mace da namiji haka aka je wajen makawo yace abin da yake so shi ma Allah subhanahu wataala ya yaye mishi ganin shi ya Allah subhanahu wataala ya maido mishi ganin shi ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya baya lafiya kuma shi ma ya nemi aka nemi ya nemi wani abu na arziki shi ma ya nemi abin da yake so kal da yake so ta dabbobi aka baya mace da namiji aka sa musu albarka yanzu kayi wani ɗan lokaci dukkan waɗannan guda uku sun zama masu kuɗi sun zama hamshaken masu kuɗi wannan dabbobin sun zama garake garake wani ma daga cikinsu bai san adadin su ba sai wannan bawan Allah ya dawo Allah subhanahu wataala ya sake turo wannan mala'ika da ya sake turo da sai ya turo shi da zai zo ma kuturu sai ya zo da siffar wannan kuturin yanda yake kayin ya samu wannan arziki haka nan Allah subhanahu wataala ya turo shi ya zo wurin shi ya zo wurin shi yana bara yana cewa ka taimaka mun da falalar da Allah subhanahu wataala ya sai yake hantara shi yake kore shi irin dai yanda zaka gani masu hali suna mabukata idan sun je a wurin sai ce mushi wai ni kamar na san ka ba ka kasance ba kuturu kamata Allah subhanahu wataala ya baka lafiya yamma arziki sai ya ce a ka gani karshen mutunci kenan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innal insana bi rabbihi lakan lalle shi dan adam mai mutunci mu ubangijin shi lalle shi dan adam ba ubangijin shi mai mutunci wannan bawa Allah sai ya ce a shi ya gaji dukiyar shi ne ga kakanni da uwaye shi bai taba mayin wanga cimawa ba kawai ya taya ba shi sai ya ce sai mai addu'a ya ce in dai yanda kace ba haka na bane to Allah subhanahu wataala ya maida ka yanda kake can baya haka sai ya taya wajen zabaya shi ma ya taya da siffar shi yanda yake a da ya je wurin shi yana bara shi ma ya hantare shi kamar yanda wancan ya hantare shi irin dai yanda muke yi mu mabukata idan sun je wurin mu bara Allah subhanahu wataala dan ya jarabta waɗannan mutanen kuma dan ya bar tarihin su ya zama darasi a gare mu waɗanda wannan bawa Allah shi ma sai ce a'a wannan duke shi ma ya same ta ne gadon gidansu ne kuma shi bai taɓa yin wannan ciwon ba ya hana ya taimaka ya ki taimaka wannan bawa Allah shi ma nan ya mai addu'a ya ce in dai ka kasance irin yadda nake Allah subhanahu wataala ya maida ka haka ya tayi wajen makawo makawan nan ya ce mishi lalle tabbas ko da ma ya roƙe shi ya ce mishi ka je cikin wancan garaka ka kora duk abin da kake so ka ibi duk abin da kake so ni ma na kasance ka makka Allah subhanahu wata'ala ya mun arziki ya bani lahiya ya arzika ni wannan bawan Allah dama mala'ika ne Allah subhanahu wata'ala ya turo ya yi ma wannan makawan addu'a yan mai addu'a Allah ya kara mushi arziki ya kara mushi lafiya ya ci wannan jarabawa kenan za ku gani waɗannan guda biyu sun butulce ma Allah subhanahu wata'ala wannan kai matuƙa kenan a cikin mutunci da za mu yi ta ba da misalin mutunci na mutanenmu a yanzu za mu gani gashi nan barjatu da yawa mutum ne ka san shi bai da komi ya yi arziki amma ko bai furta ya gani ba amma yadda yake mu'amalar mutane yadda yake jiji da kai yadda yake wulakanta masu zuwa wurin shi neman taimako yadda yake wulakanta waɗanda yake taimaka ma za ka gani kamar yana cewa ni wa ga duke ni na yi wahala nan ne mai abuka wasu hakurtawa suke ni na yi wahala nan ne ma'abuta kai kudin gawa da kake gani ni kaza kaza za ka gani mutane suna maganganu wanda sai a hankali to wannan duka yana cikin kafurce ma ni'ima Allah subhanahu wataala yana cikin yin butulci da Allah yana cikin yi ma Allah butulci haka Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin qaru qaru ne shine mai kudin da malamai suke cewa har yanzu a duniya ba a taba yin mai kudi irin shi ba kuma ba za a yi mai kudi irin shi ba saboda Allah subhanahu wataala ya ba shi arziki amma lokacin da annabi Musa ya zo yana kiran shi da imani yana kiran shi da cewa ya bi Allah subhanahu wataala wanda ya mai wannan arziki sai ke cewa inna ma utituhu ala ilmin indi sai ke cewa wannan duke na same ta ne a bisa wani ilimi da ke gare ni ilimi na ne iyawa ta ce gwaninta ta ce iya juya kuɗi na ne iya kasuwanci na ne ya bani wannan duke Allah subhanahu wata'ala ce fa kasafna bihi wa bidani al-ard Allah subhanahu wata'ala da ya tashi kama faruna sai ya sayi nutse a cikin ƙasa wasu daga cikin malamai suka ce har yanzu yana can yana ɗayya a ƙasa a ƙasa saboda me saboda ya kafirce ma ni'imar Allah ya mutunce ma Allah subhanahu wata'ala magana da karuna yayi wanda yace inna ma mutitu ala ilmin indi yau zaka gani da yawa daga cikin mu suna yin ta da yawa zaka gani mutum babban ma'aikaci ne ya samu matsayi wanda yana samun kudade masu yawa yan uwan shi su dinga zuwa wurin shi ko kuma yan unguwarsu wanda sun san shi tun lokacin bai kai wannan matsayin ba kaji yana wararsu yana korarsu yana wulakanci in ma bai yi gabansu ba dan ya je ya zauna cikin abokan shi zaka ji ana mutane sai zo su ta sha maka lokacin da kai je kai karatunka lokacin da kai je ka sha wahala ka babu wanda ya sani amma yanzu an ga ka dan ware samun arziki sai mutane zo su ta damu ka suna sha maka wasu zaka gani har suna daukar iko a dinga rihe gidajensu suna nuna cewa ilimin su ne ya ba su in dan kasuwa ne ya dinga nuna gwanin ta shi iya sarrafa kuɗi ne iya kasuwanci mai saye da sayarwa sanin mai yadda ce mai saye na yi sarmin samun riba da sauransu za ka gani da shi suke jingina ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya wasu za su dinga nuna waɗannan kuɗin gwaninta su ce wayansu ne dubara su ce tabba su ita duk saboda wannan ne suka tara waɗannan kuɗin amma kun gani wannan magana ita ce ƙaru ne Allah subhanahu wa ta'ala ya turme da shi a cikin ƙasa kuma yana cin yana yi sayya a cikinta da za mu kawo misali na butulce ma Allah da mutane da bayan Allah subhanahu wata'ala suke yi yana da yawa sosai shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai da yarwanci kuma ya kawo din wanda take da tauki yace innal insana bi rabbihi lakanu wa innahu ala zalika lashahid kuma dan ne shi dan adam a bisa tafsirin wasu malamai saboda malamai a tafsirin wannan ayar sun tayi sun yi magana guda biyu wasu sun ce wa innahu damirin anan yana komawa a wajen dan adam cewa lalle shi dan adam mai shaida ne akan cewa yana fitince mu Allah subhanahu wataala shi karan kankan shi mai shaida ne akan wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a shi Allah subhanahu wataala mai shaida ne shi da kanshi akan cewa lalle dan adam yana fitince mu shi kenan ka gani ko duk lokacin da Allah subhanahu wataala yayi shaida da cewa wani yana fitince mu ko mutum yana mutunce mu to lalle tabbas ko azabar Allah subhanahu wataala za ta tabbata ga wannan bawo Allah subhanahu wataala da kanshi yace yana shaida da cewa wani yana saba mu yana shaida da cewa wani yana mutunce mun akan nemomin da yayi mishi Allah subhanahu wataala ya cigaba da cewa ya cigaba da gaya mu sukofin wanda sukofi ne wanda ba sukofi ne na kirki ba sukofi ne wanda za su kai mutum ga halaka in bai yi hankali ba Allah mutunce mu ni'ima Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala ci gaba da cewa wa innahu yuhibbil khairi lashadid lalle kuma shi tabbas malaman tafsiri suka ce nan damirin yana komawa akan mutum lalle kuma shi tabbas mutum dan adam ga san alkhairi mai tsanani malaman tafsiri kusan sun yi ittifaqi ko sun yi ijma'i kan cewa alkhairin da ake ni anan shine dukiya suka ce wa innahu yuhibbil mali lashadid lalle shi dan adam ga san dukiya mai tsanani kuma da za mu diba mu kalla halin na adam Allah subhanahu wata'ala da kanshi yana ce mun wato yubunan malin hubban jam kuna san dukiya so wanda yake mai yawa Allah subhanahu wata'ala ya ga mu a wurare da yawa cewa lalle dukiya da iya da duk abubuwan da muke so na duniya fitina ne a gare mu amma kuma tare da haka nan zaka gani dan adam ba abin da yayi kauna ba abin da dan adam yayi so kamar dukiya ba abin da dan adam yayi so kamar duniya ba abin da ɗan adam ya yi su kama a ce gashi yau yana da dukiya yana da tarin yaya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innahu bi hubbil khairi la shari ai kathirul hub yana san dukiya so wanda yake mai yawa yau da zaka bincika ka gani san dukiya ne ya kai mutum wani san dukiya ya kai yana iya ba da mamashi dan ya samu dukiya an samu misali wanda yana da yawa kaji mutum ya kai mai yan tsayi mamashi ko kuma ya wada mamashi saboda bokan da yake ya ce mai zai yi kuɗi ya ce mashi sai ya tara da mamashi ko da ba a yi a ƙasashen amma muna jin labari a wasu wuraren ana yi kenan wannan ke nuna magana Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa innahu yuhibbu al-khayra wa shari lalle dan adam mai san da san dukiya mai tsananin san ta ne yana mata so wanda ya wuce nawa ne zaka ji an ce yayi asiri da dan shi dan ya samu nawa ne zaka ji an ce yayi asiri da dan uwan shi dan ya samu nawa ne zaka ji an ce yayi yunkurin kashe mahaifin shi dan ya mutu ya gaji dukiyar shi nawa ne zaka ji an ce ta yi yunkurin kashe mijinta don ya mutu ta gaji dukiyar shi ta kasa haƙuri ko kuma ya kasa haƙuri mahaifin nan nashi ya tayyabar mai dukiyar sai ya yi yunkurin kashe shi yana ganin ya tsare mashi wuri sai ya yi yunkurin ya hallaka shi don ya gaji wannan dukiyar nashi to ba komi ke sa wannan wannan ba sai son dukiya za ka gani yau mafi yawancin ta'asar da ake yi mafi yawancin sabo da ake yi don ka bi ƙididdiga za ka gani son dukiya ne idan ka dan washi na washi idan ka bincika dan me yake washi zaka gani san dukiya ne mafi yawanci idan ka ji ana luwadi ana luwadi mafi yawanci in ka dauki dan luwadi ba wai suna yi dan sha'awa ba mafi yawanci zaka samu masu yi dan sha'awa kadan amma suna yi ne dan wasu asirrai nasu dan matsayi dan dukiya yau duk kokowar da ake ana neman matsayi dan me ake nema saboda a tare dukiya saboda mulki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa innahu yuhibbu alkhairi da shari lalle dan adam da san alkhairi mai so ne yana san dukiya so wanda yake ya wuce shi yasa zamu gani san dukiya yana kai mutane sosai ga mahallaka kuma da zamu kalli halayen mu ba mu gani zamu gani lalle tabbas abinda Allah subhanahu wataala ya gani gaskiya ne na cewa muna son dukiya so wanda yake ya wuce san dukiya yana kai mu ga yin abubuwa wanda har sun saba mu tunani yau za ka gani wani in dai zai samu kuɗi to ko mine ne zai iya ko da ko latizi gururan shi ta yi tababan shi zai iya zagin shi saboda kuɗi zai iya cin wani za ka ji ma yana gani ka ni in dai game da kuɗi ne to babu abin da ba zan iya yi ba to wannan ke nuna mu cewa wannan sifa ce wannan hali ne wanda ba mai kyau ba Allah subhanahu wataala ya yi shi a cikin wannan surai ba don komi ba don ya tunatar da mu kuma ya yi musanin mu da kanmu ya yi musanin cewa muna ɗauke da waɗannan sukukun amma allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da musu kuma yake ganin su yana aibanta su ba don komi ba don mu nisance su mu guje su allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mu afala ya alamu da rufi ramadin kuru ina ma a ce ya sani ina ma ɗan adam wanda yake mutunce mu ni'imomin allah wanda yake mutunce ma Allah ya ƙi imani da Allah Allah subhanahu wata'ala ya turo manzan shi in ma ya imanin bai aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya zo da shi yana yin ibada yadda ya ga dama bai yin ta amsa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tara dukiya san dukiya na sa shi bai iya hidda haƙƙin Allah a cikin wannan dukiya to Allah subhanahu wata'ala ce ina ma wannan bawan Allah ina ma a ce ya san abin da ke waruwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ke bankaɗo kabarrinka lokacin da Allah subhanahu wata'ala ke hiddo abin da ke cikin kabarrinka ina ma a ce ɗan adam tun yanzu Allah subhanahu wata'ala ya yi wata ɗan gajeriyar tashi a kiyama ya hiddo mutane daga cikin makabarta ko da makabarta guda ne ina ma a ce ɗan adam ya san wannan Allah subhanahu wataala ce afala ya adam idza uzira ma fi qulub ina ma a ce ya sani ya gani yanda zai kasance lokacin da Allah subhanahu wataala ya bankado abin da ke cikin kabarinka lalle tabbas dan adam da ya san wannan da ya guji duniya guji wanda yake ba karami ba amma rishin Allah subhanahu wataala ya boye wannan ya bar shi kowa sai ya mutu ne sai ya mutu ne zai ganin wannan sai bayan kowa ya mutu ne Allah subhanahu wata'ala zai tashi mutane daga cikin kabarruka amma ba da haka nan ba da Allah subhanahu wata'ala ya gwada ya gudu kiyama wadda take ɗan karama da kowa ya kama jikin shi da kowa ya yi imani ya yaki shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke cewa ne dama a ce dan adam kinna mai son tara dukiya mai son mai kafurce ma neman Allah wanda ke mutunce ma Allah idan ya yi mishi ni'ima ina ma a ce ya san abin da zai waruwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya bankaɗo abubuwan da ke cikin kabarrinka saboda a lokacin tashin hankali ne wanda bai masantuwa lokacin da kowa zai mance da dukiyar da yi ta tarawa yi ta tara ta hanyar halaka ko ta hanyar haram zai mance da duk wani masoyin shi duk wani ma'abucin shi zai mance da shi a ranar kowa ta ƙarshe yake Allah subhanahu wata'ala ya ce mai dama a ce dan adam ya san wannan lokacin da ya san wannan lokacin lalle tabbas da ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala da bai kafirce ma Allah ba kuma da bai yi butulci ba da bai yi ma Allah subhanahu wata'ala butulci ba akan ni'imomin da ya yi mishi saboda Allah subhanahu wata'ala da wata hikimar tashi saboda mai halaka ya halaka saboda mai tsira ya tsira Allah subhanahu wata'ala bai yi abu ba bai bankaɗo kabarruka ba muna raye muka gani sai ya bar shi sai bayan kowa ya mutu saboda wata hikima tashi amma Allah subhanahu wata'ala yana mu mutuntuntuni akai akai lokaci zuwa lokaci baya kaɗan ka karanta alƙari a tumul baya kaɗan muka karanta alhaƙun mutakasu a tazurtumul maƙali duka tintintiri ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mu da cewa shagalta san duniya da tara ta ya shagaltar da mu ga ma an mutu mun zo kabari manzo Allah mun ya ce mu duk wanda ya mutu fa qamat qiyamatu duk wanda ya riga ya rasu to alƙiyama shi ta riga ta tashi tun lokacin da mala'iku za su zuwa ɗaukar ran ɗan adam tun lokacin zai ware ganin alheri in ya shifka alheri tun lokacin zai ware ganin sharri in ya shafka sharri kenan tun lokacin alkiyama shi ta tashi Allah subhanahu wataala yana tintintin yana yi mun wa'azi akai akai anan ma shine yake ƙara lallashin na adam da cewa afala ya kunna da uzira ma bi ina ma a ce ya sani ina ma a ce ya sani lokacin da Allah subhanahu wataala zai bankado abubuwan da ke cikin kabarin lokacin da Allah subhanahu wataala zai tadu zai tada kowa a cikin kabarin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai tada zai tada kowa yanda ya halice shi Allah subhanahu wataala ya ce za mu zo mu shi kamar yanda ya halice mu kowa zai tashi babu takalmi babu kaya babu kaciya haka nan Allah subhanahu wataala zai tashi kowa shine Allah subhanahu wataala ya cewa ina ma a ce dan adam mai son dukiyar nan so wanda yake mai yawa mai son tara ta habbe iya hidda hakkin Allah a ciki mai butulce ma ni'imomin Allah mai kafirce ma ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mushi lokacin da Allah ya mushi ni'ima mai makin yayi aikin da'a dan ya gode ma Allah da wannan ni'imai zaka gani duk lokacin da yayi zake masako zaka gani an tashi aure ni'ima ce ta aure ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya rubawa sai ka gani saban da saban Allah da za a yi ciki Allah kadai sai iyakar shi an samu karuwa ta da wanda ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa shi ke arzitawa da biya ya arzita wanda ya gara ma da maza ya arzita wanda ya gara ma da mata wanda ya gara ma kuma ya cakuda mishi ya bashi maza da mata ya arzita wanda kuma ya gara ma Allah subhanahu wataala ya bar shi haka nan bai haihuwa wallahi mutane ba su sani cewa biya haihuwa da mutane suke gani suna yin ta kama ba komi ba kamar ba wani abu bace ba sanin ni'ima ce sai in ka zauna da wanda shi Allah subhanahu wataala bai bashi wannan haihuwa wani zai iya ba da duk abin da ya mallaka da ya samu da amma za ka gani mutum ya samu wannan ni'imar amma ya tashi abin da zai gode ma Allah da shi shine ya kira ya orchestra su kiɗa mashi ya kira masu kiɗin ƙwarya su kaɗa ya kira 'yan mandiri a zo a kaɗa mashi a saba ma Allah maza da mata a dinga kaɗe-kaɗe ana raye-raye a saba wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da shi ya san duk kudin shi duk dubara shi duk dukiyar shi bai isa ya same ta ba in ba Allah subhanahu wata'ala ya bashi ta ba to ka ganin wannan butulci ya kai butulci kenan daga mutum ya kai wani matsayin da shi dai ba dubara shi bace ya sani Allah subhanahu wata'ala ne ya mushi wannan matsayin amma ka gani ya tashi yana butulce ma Allah subhanahu wata'ala mafi yawanci kamar yadda Allah ya gaya mu innal insana la yatagha an ra'awu stagna mafi yawanci za ka gani da gawa da jiji da kai da raina mutane da cin mutuncin addini da kin yin imani da Allah da kin bin dokokin Allah za ka same su a cikin masu mulki da masu dukiya da masu ƙarfi wa'anda suna ganin su ba sun wadatu daga wasu abubuwa alhali kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan ni'imin su ne ya dace a ce sun wa'astu sun sun duko da cewa lalle Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima ya faddala su akan wasu bayan shi su gode mushi da waɗannan ni'imomin ta hanyar yin abin da ya umarce su da shi da kuma guje ma abin da ya hane su da shi amma za ka gani mafi yawanci saban Allah da kafirce ma ni'imomin Allah za ka same su a cikin wa'anda suke da wadata ne mafi yawanci za ka samu masu riko da addinin Allah subhanahu wataala za ka gani talakawa za ka gani masu rufin asiri ne wanda bai taka kara karya za ka gani abun mamaki ne wai sai ka gani abun mamaki ne in an ga babban mai mulki ya zo wajen tafsiri sai ka ga har ana ɗaukar hoto ana ɗorawa facebook ana menene ana ana gwadi wai ya tashi ya yi sallah Jik- ka san ko lalacewa ta kai lalacewa a ce wai yanzu in mutum ya yi sallah musulmi ne wa ya tashi ya yi sallah a gani ake yanzu ya kai matsayin da wai in ya yi sallah kamar ya yi kaskantar da kanshi ne alhali allah subhanahu wata'ala wanda ya halice shi ya kai shi wannan matsayin shi ya umarce shi ya yi sallah sallah in ya yi kuma kanshi ne ya yi ma haka in ya zo wajen sauraron karatu ko in ya yi ibada ko in ya yi sallah za ka gani shugabanninmu in suka wuto suna wani abu na ibada haggwari ake yi ai shugabawa na ya yi ibada to miye bambancin ka da shi a wajen yin ibada babu wani bambanci da kai da shi duka Allah subhanahu wataala zai tambaye ku akan abin da ya halicce ku dan shi shine bauta mishi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce innal insana la yatgha lalle dan adam zaka gane shi yana jiji da kai har ra'ahu stagna shi yasa zamu gani duk lokacin da dan adam ya kai wani matsayi ya kai wani matsayi na ganin shi ya wadata ya ishi kanshi da kanshi zaka ga duk lokacin da yake kafirce ma ni'imar Allah duk lokacin da yake lokacin yake yin mutunci ga Allah subhanahu wataala bayan ya rena duka bayan Allah na tare da shi kuma zaka ga abu har ya kai ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya yi mu tsari Allah subhanahu wataala ya ce afala ya ina ma a ce wannan mai jiji da kai ina ma a ce wannan mai girman kan ina ma a ce wannan mai kokarin tara dukiya ina ma a ce wannan mai kafirce ma ni'ima Allah ina ma a ce ya san abin da zai wa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai banka duk abin da ke cikin kabarinka lalle kam lalle tabbas da a ce ya sani ko ya gani da ya kama jikin shi da bai yi waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cin mu sai da ma fi sudu kuma aka hiddo abin da ke cikin kirasa abin da mutane suka koyi a cikin zukatansu na alkhairi ne ko na shari a ranar Allah subhanahu wata'ala zai hiddo shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa ina ma a ce ya sani lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai bankado abin da ke cikin kaburra kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai hindo abin da ke cikin zikata duk abin da mutum ya koyi a cikin zuciyar shi na alkhairi ne ko na shari a ranar ranar ranar tashi alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai hindo wannan abu Allah subhanahu wata'ala zai hindo shi kowa ya gani irin wanda ke gani yana yin musulunci ne ba don komi ba saboda shi kawai ya tsinci kanshi cikin nijar ya tsinci kanshi kawai kakannin shi da kowa da kowa musulmi amma da za ka kirkasa jicce shi za ka gani yana cikin masu ganin musulunci kauyanci yana ganin yana cikin masu ganin musulunci ci baya ne yana ganin masu ganin a ce a kama addini duk komawa baya ne to idan ya mutu ranar gobe a kiyama Allah subhanahu wataala sai ya yi wannan abin da ya koyi a cikin zuciyar shi kowa sai ya gane shi shi sa Allah subhanahu wataala ya samu ranar yawmu tublas sarai ranar tunan asirrai duk abin da mutum ya koyi a cikin zuciya kaga yanzu a cikin zuciya ka duk abin da ka kudurta babu wanda ya isa isan shi sai Allah subhanahu wataala in ba ka furta ba babu wanda ya isa isan abin da ke cikin zuciya ka sai Allah subhanahu wataala amma a ranar Allah subhanahu wataala zai hito dukkan abin da ke cikin kiraza duk abin da ke cikin gaban dan adam duk abin da ke cikin zuciyar shi wanda ya koyi na alkhairi ne ko na shari ne Allah subhanahu wata'ala sai ya yi doshi Allah subhanahu wata'ala ke cewa ina ma a ce dan adam ya san abin da zai waru lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bankado abubuwan da ke cikin kabari kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai yi do abin da ke cikin zikata ya tona mu kowa asiri wanda niyyar shi ta alheri ce Allah subhanahu wata'ala ya gai wanda musuluncin shi na gaske ne ba munafiki bane Allah subhanahu wata'ala ya gai shi yasa zuciya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda fi jasad mudaba lalle a cikin gaba akwai wata tsoka idan salahat salahat jasad kullu idan ta gyaru to dukkan jikin dan adam zai gyaru wa idan fasadat fasadat fasadat jasad kullu haka kuma idan ta baci dukkan jikin dan adam zai baci saboda ita zuciya ta ce idan ta gyaru za ka gani mutum bai yin aiki sai aikin alkhairi gangan jikin shi ba kawon shi ba za su taka su ta wani wuri ba sai inda wajen lada ne ba zai ta wajen da zai samu zunubi ba aikan shi gaban shi ba zai je ya aikata alfasha da su ba ba zai yi zina ba ba zai rike da hannun shi ba ya sha abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta sha na kayan shaye-shaye ba zai kalli abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ba da idanun shi kenan wannan idan zuciyar shi ta gyaru kenan manzo Allah ce kuma idan zuciya ta ɓaci fasadar jasad kullu idan wannan zuciya ta ɓaci dukkan jikin ɗan adam shi ma zai ɓaci su ne zaka gani Allah subhanahu wataala ke ce sun makasat qulubu fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa su ne zaka gani wanda zukatansu sun kekeshe sun yi baki shi a wurin shi musulmi ne amma babu bambanci tsakanin haram da halal kawai duk abin da ya raya mashi ya ji wanga abin kawai ran shi ya so shi to zai shi ya aikata shi ko mali ne to wannan zuciyar shi ta ɓaci shi yasa daga cikin bayan Allah na gari yake cewa bai taɓa samun abin da ma'alashtu shay'an ashaddu alayya mu'alajatan bil qalbi yake cewa bai taɓa neman ya magance wani abu ba wanda ya bashi wahala ya magance shi kamar zuciyar shi saboda zuciya tana jan ɗan adam ya aikata abubuwan da za su hallakar da shi tana jan ɗan adam ya halli ya aikata abubuwan da za su sa ranar gobe alkiyama a yi mishi azaba ba alkiyama mutum a nan duniya za ka gani zuciya tana sa ɗan adam ya yi abin da yana gama shi zai yi nadama nesa ya yi wannan ka gani wani yana aikata wani abu bayan ya aikata abin ka gani yana kuka ya yi to ya yi wulaƙanci ya ci mutunci ba mamaki ya zagi baban abokin shi ko kuma ya zagi baban matar shi ko kuma ya zagi kanan baban shi ko ya zagi matan baban shi ya yi rishin mutuncin da in ya je ya koma ya yi zaune zai aka ga yana hawaye yana da nasan saboda ya riga ya yi abin da mutuncin shi ya zube duk yadda za ka dawo kama da haƙuri bayan ka yi wannan ba za ka kai mutuncin ka ba zai dawo ba ka yi ka aikata shi yasa tun a duniya za ka gani zukata zuciya tana sa da adam ya dinga aikata abin da zai yi nadama aikata shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani wasu daga cikin sahabban shi sun yi wushi guda yana kunwan baki idanun shi ya yi sun yi sha yana ta zanzara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu abban shi na san abin da da yayi shi da ya samu sani da ya samu sauki yace sahabban manzo Allah sai tambaye suka ce ne yace arwalla da haka duk lokacin da mutum yayi fushi duk lokacin da mutum zuciya shi ta hau to yayi kokari yayi arwalla yayi kokari yayi arwalla wannan arwalla yana yin zai samu sani Muawiya ya kasance khalifa ne lokacin ana bata mushi da aikilafin shi an yi ta rikici rikici iya rikici duk lokacin da mutane suka hutu suka zazzage shi shine mai mulki suka ci mutuncin shi sai ya shiga gidan shi ko kuma ya sa a kawo mai abu ne arwalla ya yi arwalla don ya samu sauki a ran shi to ranar gobe alkiyama allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mun cewa dukkan abin da ke cikin waɗannan zukata allah subhanahu wa ta'ala zai dubo shi kowa zai gane shi in ka kasance musulunci kana zai idanun mutane ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai bayyana cewa lalle kai munafiki ka kasance shi yasa munafikai sun yi imani Allah subhanahu wataala na cewa sun yi imani da harsunan su amma zakatan su ba sun imani sun kasance ba mummunne ne na gari ba babu wanda sai da babu wa'anda suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahala wahalar mu'amala kamar munafikai ko kafirai ba su ba shi wahala ba kamar munafikai saboda kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya san cewa kafiri ya san yadda zai mashi mu'amala amma munafikai ne ke ciwo ne wanda yake na zuciya babu wanda ya san shi sai Allah Allah sun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amala sai da Allah subhanahu wataala ya kai ya saukar da suratul bara'a wadda take gaya manzo Allah su kuma munafikai ta baya labarin su manzo Allah har ya kai yana gaya ma sahibu sirri shi Udaifa yana gaya mushi sunayen munafikai yana ce mushi wani munafiki ne wani munafiki lokacin kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damar su a ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai yi duk munaficin da kowa ya rike a cikin zuciyar shi duk wanda ya san ya rike wani munafici wanda yana addini ne ba dan Allah ba ko kuma bai yi imani ba wani sashe na addini bai yi imani da shi ba yana da shakku a cikin zuciyar shi to ya sani ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai yi dukkan abu da ke cikin zukata na sharri ne ko na alkhairi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mun inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir lalle ubangijin su a wannan ranar bai sani ne masani ne a gare su Allah subhanahu wataala ya sani ya san yayi kowa sanin mu yayi mu sanin kanmu da kanmu Allah subhanahu wataala wasu daga cikin malamai sun tafsiri suka ce dan me Allah ya kebance wannan ranar yace lalle shi a wannan ranar yawma idhin da khabir mai cikakken sani ne akan bayan shi malamai suka ce kawai ya keɓance shi ne saboda ya nuna wannan ramin babu wani wanda zai ce ya san ɗan adam babu wani wanda zai ce ya san wani abu akan ɗan adam a wannan ramin wannan ranar ta Allah ce subhanahu wata'ala shi kadai tare da cewa Allah subhanahu wata'ala tun kayan wannan ranar ya san dan adam ya san dukkan abin da dan adam yake yi kenan Allah subhanahu wata'ala ya san dukkan abin da dan adam yake yi na aikin su na alheri ko kuma na aikin su na shari ya ce innahu bi inna rabbahum bihim yawma idhin lakabir a wannan ranar saboda a wannan ranar ne zai bankaɗo abin da ke cikin zukatansu ya musu hisabi da su ya kai dan wuta wuta akan abubuwan da suka kasance suna boyewa saboda shi khabir ne sananne ne akan su masani ne akan su in sun boye ma mutane a duniya shi ba za su boye mashi ba a duniyan ma ya san su munafikai ne amma ya kyale su a duniyan ma ya san sun boye kafirci ne sun bayyana musulunci amma ya kyale su a duniyan ma ya san musuluncin ba duka sun karbe shi ba a hannu biyu sun karbi wani sashe ba su karbi wani sashe ba amma ya bar su ne saboda shi ya yi kowa sanin su don su iske shira na gobe alkiyama ya kama su ya yi musu hukunci da wannan abubuwan da suka koyi saboda Allah subhanahu wataala wasu kuma daga cikin malamai suka ce saboda Allah subhanahu wataala shi ɗaya ne ke da sani akan wannan ranar saboda rana ce wanda zai saka ma kowa da aikin shi shi ɗaya ya sanar da za ta auku kuma shi ɗaya ya san abubuwan da za su auku a ciki shi ɗaya ya san hakikanin ta mu kullum Allah subhanahu wataala yana ba mu labari ne yana tunatar da mu idan mu dauki izina yana yi mun wa'azi wannan sura zamu gani cewa ta gaya muku wasu sifofi ne na dan adam innal insana li rabbihi lahanu Allah subhanahu wataala sai da yarrance yarrance mu da dabba wanda mun san ta dabbobin da mun san su kuma ya gaya mu sifofin su wanda mun san haka nan sai ce to lalle tabbas dan adam ya kasance mai mutunci ne ga ubangiji wa innahu yuhibbu al-khayra da shi kuma lalle tabbas shi ga mai sa da sa alkhairi mai sa alkhairi ne so wanda yake ya wuce so wanda yake mai yawa Allah subhanahu wataala ce da a ce da adam ya san abin da zai waru lokacin da Allah subhanahu wataala zai bankato abin da ke cikin kabari to da san duniya da bai mutunce ma Allah da yayi imani da Allah kuma ya bauta ma Allah subhanahu wataala yadda ya yadda yake so yadda ya umarni Allah subhanahu wataala kuma ya ci gaba da cin wa wasila ma fi suru kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hiddo ya bankado abin da ke cikin kiraza lalle shi Allah subhanahu wata'ala gare mu a wannan ranar masani a nan lokacin mu yayi abin da muka ranta na dare Allah subhanahu wata'ala ya ba mu rada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya yi mana subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta